وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى ashirin a sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna darasi na tara a cikin a wannan sura mai albarka a suratul furqan aya ta hamsin da hudu daidai a wannan karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria yau za mu tashi aya ta hamsin da hudu wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin wannan aya shine ya halicci ɗan adam shine bashar min alma'i daga ɗigon mani alma'u sunan shi ruwa amma ana nufin ruwan maniyi Allah yana bayanin ƙudurarsa ƙarfin mulkinsa sarautarsa da isansa shi ne wanda ya halicci ɗan adam ya halicci mutum min alma'i daga ɗigon mani ai khalaqal insana min nutfatin da'ifa ya halicci dan adam daga digo na maniyi mai rauni ya daidaita halittansa wa ja'alahu kamilul hayati ko kamilul khilqati ya sa dan adam ya zama mai cikakkiyar halitta ya sanya ya zama akwai namiji akwai mace a cikinsu kamar yadda ya ga dama faja'alahu nasaban wa sihra sai ya sanya shi nasaban da namiji wa sihiran mace aka wasu malaman suka fassara malamai suka ce me hikimar faɗin nasaban wa sihra dan adam da namiji nasaban saboda daga da shi ake wannan dangantaka hada dangi ai dan wane ne in an ce wai wannan dan wane ne ba cewa ake dan wace ce ba kaga kenan ana ambatan nasabar mutum da uban shi ne ai dan wane ne sai a ce jikan wane sai a faɗi kakan babansa baban baban baban baban baban sihira shi kuma kamar sarakuta shi kuma yana dangantuwa ne zuwa ga mace ina fata ana fahimta malamai suka ce fa huwa fifti da'i amrihi waladun nasib sun mai ta waje sannan sai mutum ya yi aure bayan aure fa yasiru sihran yasiru lahu ashab sai zama yana da yana da sirkai an gane ko sai zama yana da sirkai waɗanda suke dangantuwa zuwa gare shi sai zama yana da yan uwa sai zama yana da dangi maza da mata duka gaba ɗaya nasaban wasihiran ɗin nan daga ina ne daga ɗigon maniyin nan da Allah ya halicci ɗan adam malamai masana ɗan adam suke cewa kwaikwaye na halittar ɗan adam wanda suke cikin ruwan mani lokacin da mani ya tafi ya shiga mahaifa adadinsa da aka irga kwaikwayen nan kwaikwayen nan sun kai miliyan 300 amma a ciki kowanne zai ta ƙoƙarin wanne ne zai shiga a yi ɗan da shi miliyan 300 sai a ɗauki ɗaya yana shiga sai bakin ya rufe a cikin miliyan 300 nan ƙwaya ɗaya zai ɗauka za a ɗauka to da shi ne fa zai zama wannan mutum ne sauran fa sai a zubar da su wannan duk lokacin da ɗan namiji ke saduwa da mace yake ƙazf yake zuba wannan maniyin a mahaifarta a lokacin da ake saduwa adadin wato 'ya'yan kwaikwayen sun kai wannan adadin Allahu akbar Allahu akbar Allah ƙara mana imani gare ka shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce wa kana rabbuka qadira lalle ubangijinka ya kasance mai iko ne akan komai ba wanda ya fi Allah kuma ba wanda ya kai shi um, faja'alahu nasaban wa sihra a wata fassara malamai suka ce an nasab wato ma la yahillu nikahu Allah da ya halicci dan adam da digon mani da wannan ruwa sai ya raba su akwai wanda ba za ka iya aura ba in an ce nasab duk dangin da ba za ka iya aura su wasu ne nasab sihirafa wanda za ka iya sarakuta da su wanda ya halatta a aure su kenan Allah ya haramta bin nasabi mutum bakwai wa bin sihiri wa bin sababi saba'an bin nasabi saba'an wa bin sababi saba'an حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف duka waɗannan Allah Ubangiji ya jero su waɗanda Allah ya haramta a aure su kina kun da Allah ya halatta mu aura akwai wanda kuma Allah ya halatta mu aura 'yan nasaba ga su 'yan sababi waɗanda aka halatta mana ma'aura kuma ga duk sauran to bayan allah ya yi wa baye wannan sai kuma me faru malam ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Allah sai bayani akan butulcin waɗannan mutane wa ya'buduna min dunillah sai gashi suna bautawa wasu ko suna bautawa wani ba Allah ba yukhbiru ta'ala an jahlil mushrikin fi ibadatihim ghayra Allah min al-asnam Allah yana ba mu labarin jahilcin mushrikai ta yadda suke bautawa wani ba Allah ba wato na gumaka gumakan da ba sa iya mallakan naf'an wala zarra ba za su mallaki amfanarwa ko su mallaki cutarwa ba kuma ana bauta waɗannan gumaka bila dalil babu dalili babu wata hujja kawai ra'ayi ne da sha'awa da son zuciya suka nuna ƙaunarsu ga gumaka da wani allah suka je suka ɗauki takwabi suka yaƙi bayan Allah muminai akan sun ce kar abota gunki suka yi fada da su saboda sun ce kar abota wani ba Allah ba suka yi gaba da Allah suka yi gaba da manzan Allah sallallahu alaihi sallama suka yi gaba da muminai duka akan wannan addini din shi yasa Allah ce wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira lalle kafiri ya kasance akan ubangijinsa wato mai taimakon shedan ne akan sabawa Allah kaji wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri yana hada kai da shedan don su sabawa Allah shine ma'anan ala rabbihi zahira ko ka ce suna yin taron dangi da shi da shedan don su saba wa ubangiji tabaraka ta'ala wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira mana aunan fi sabili shaitan ala hizbillah yana taimakon mabiya shaitan su yaƙi waɗanda suke ƙungiyar Allah wa inna hizballahi humul ghalibun yan ƙungiyar Allah wanda suke bangaren ubangiji su ne masu rinjaye kamar Allah kamar da Allah ce wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun a cikin yasin sai gashi sun riki wasu ba Allah ba suna tare da su don su taimaka musu wajen saba Allah alhali ba su isa su taimaka musu ba duk wanda zai hada kai da wani azzalimi ko kafiri ko wani mushirci ko wani dan bid'a su saba wa Allah akan abin da suke yi ya shiga layin wakanin kafiru ala rabbihi zahira yayi kamanceceniya da kafirai da suke haɗa kai da shaidan don su fada da Allah su fada da addinin Allah tabaraka wa ta'ala can su a da a kafircinsu sai su haɗa kai da wai da gumaka to gunki mai isa yi ma itacen banza ba abin da zai iya maka la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan ولا حياة ولا نشورا amma jahilci yasa suka riƙi gumaka jundun muhdarun suna yaƙi saboda su kare gunki malam mutum ya yaƙi ya zubar da jinin rayayye don ya kare itace ko don ya kare wani sassaƙaƙƙen dutse akwai rashin hankalin da ya wuce wannan ka dau makami ka kashe mai rai don ka bi ra'ayin gunki suna kare gumakansu amma al'aqiba wan nusra lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minina fid dunya wal akhirah kyakkyawan ƙarshe da nasara ta kasance ga Allah da manzon Allah da kuma muminai amma shaidan duk da samun taimako da ya daga kafirai suka haɗa kai su yi fada da Allah su saɓi Allah to labarar shi nasara ba akwai waliyan shaidan akwai masoya shaidan majibinta al'amarin shaidan yan uwan shaidan abokanan shaidan dangin shaidan masoya shaidan waɗanda suke taimakon shaidan ba wai shaidan ma ya taimake su ba a'a su taimaki shaidan din akan saba wa Allah wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira Allah tabaraka ta'ala ya kara cewa mai a gaba malam وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face ka zama mai bushara bashirin lilmu'minina mai bishara ga muminai Allah ka samu a cikinsu mai kuma gargaɗi ga kafirai wa nazirin lil kafirin annabi yana bishara ne ga muminai bil janna da gidan aljanna liman ata Allah ga wanda ya bi Allah manzala ce kullu ummati sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna illa man aba sai wanda sai wanda yake wanda ya nuna baya so shine man aba qila wa man ya aba ya rasulullah aka ce waye zai iya shiga aljanna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun kuma yaki shine zai shiga wuta to annabi ya kasance mai bishara ne ga mai ha mai bishara ne ga mu'mini in kun bi annabi za ku shiga aljanna wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin in kun bi shi za ku shirya abinda Allah ya turo manzon Allah shine yi muku balagh mubin ya isa muku sako mabayyanin isarwa bai ɓoye komai ba bai bar komai ba ba abin da ya bari sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin hanyar shari'a ya kuma ya yi bayanin hanyar halaka wa hadainahu annajidaini falaqta hamal aqaba yace mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu aljanna wasu kuma hanyar wuta واما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله اصحاب اليمين da اصحاب الشمال duka akwai yan dama akwai yan hagun annabi ba abin da bai yi bayani ba da haka yana gargadi ga kafirai baina yadai azabin shadid liman khalafa amr Allah ga wanda ya saba umarnin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce Allah ya ce a gaya musu me نعم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده نعم وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يساك تشيد sallallahu alaihi wasallam kul gaya musu ma as'alukum alaihi min ajr ni fa ban tambaye ku ku bani wani lada na wani kodago da na muku ba ala hadal balag wannan isarwa da na muku na sabon Allah wa hadal inzar da wannan gargadi ni ban ce ku bani ujra atlubuha min amwalikum ina nema daga dukiyar ku ba ma'ana ni ban ce ku biya ni ba ba wani mai wa'azi mai karantarwa da zai zo a biya shi kowa yana yi ne saboda Allah don biyan Allah ya fi biyan ɗan adam don haka ina muku wa'azi ne lillah don Allah nake muku ma as'alukum alaihi min ajirin ban ce ku bani wani lada sawab daga dukatanku ba daga dukiyarku ba kwata-kwata ya ce inna ma af'alu zalika ibtigha wajhillah na yi wannan ne ina neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila sai wanda ya so wato ya riki hanya zuwa ga ubangijinsa abinda ake nufi da sabilan wato maslakan wa tariqa wa manhaja mutum ya bi wata hanya da wani manhaji wani tsari da zai yi koyi da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya bi shi ya samu haduwa da Allah wannan ayar tana nuna cewa bayan da za ka haɗu da Allah baka ba annabi ba ba zai taɓa yiwa ba ba za ka bi Allah ba ai ba za ka samu haɗuwa da Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da abin da shi annabin ya koya maka ko ya ce ka aikata ka bi wannan shine yake nuna mana hatmiyya wujub fardiyya wajibcin abi annabi a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan al'amura na ibada da aka yi mana umarni mu yi koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na rahama annabi ne na jin kai addininsa a cike yake da tausayi cike yake da jin kai cike yake da sanin ya kamata cike yake da daidai babu kuskure a cikin addinin annabi kuma ba addini ne da ake bari mu gwada mu gani ba a garanti ne tabbas ne don ku shi ne Allah ya turo ya ce a yi so duk wanda yake so ya samu rahama ko yake so ya samu jin kai ko yake so ya samu kubuta to ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani abu ya faru sai na Umar ibn al-Khattab ya ga wata takarda ta attaura sai ya tsinto ta ya duba ya ga abin da ke ciki yana da kyau sai zo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ka ga wannan abin da ke cikin wannan takarda kamar mu rubuta ai sai ran annabi ya wace yace alam atikum biha bayda'a naqiya ban zo muku da wannan takardar parasol ba ma'ana addini na ba ya zo ya share komai ba har kuna zuwa ku nemo wani abu wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da musa yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni allah Allahu akbar wallahi annabi rantsuwa ce wallahi in annabi musa yana raye a yau sai ya bi ni akwai wani wanda za a saurara bayan annabi akwai shi kun bayani in akwai babu shine amsan babu kuma akwai wani wanda za a rike don a samu tsira sama da annabi akwai wata shari'a da za a bauta wa Allah sama da shari'ar annabi akwai wani addini karɓaɓɓe amintacce a wajen Allah sama da addinin da annabi ya zama da shi babu ashe ribar ɗan adam gatansa shine ta masu ya riko gamgam addu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar ku riko gam da abin da annabi ya zo muku da shi dan wallahi yanzu lokacin warwasan aqida ne da warwasan addini yanzu sai su zo su share ka su zuba ma tarkace ka wayi gari kana kana hauka kana rashin hankali an dora ka akan bata jiya nake gani wani ya tuna mun a wani bidiyo nake gani wai a garin nan wai wani malami aka zo ana nuna shi wani mutum da ya naɗa kansa wali na rasa sauran waliyan garin nan su suna ina suka bari wani ya zo ya wuce su gaba haka wali fa amma ya shashar da sa da rigarsa da ubangi kirin da shi yana zaune ana cewa wani yana mai kirari yana faɗa akan lasfika an zo taro kuma jama'a iya ganin ka ce wallahi tallahi wannan tare da shi annabi je isra'i da mi'raj yana nan fa a garin nan yau anan zai kwana gashi nan a wayoyin mutane gashi nan a facebook ana nuna mutumin ya rantse a gaban mutane sun fi dubu wani yana cewa gaske kuma shi wanda aka ce shi wanda aka ce shi wanda aka ce tare da shi aka yi isra'i da mi'rajin yana zaune a gurin kuma ya rantse ya ce aljanna ta sace wuta ma ta sace ka bi shi ka shiga aljanna in ka saba masa ka shiga wuta wallahi malam a garin nan fa kuma har hawa abun hawa yake yana yawo yana zagaye yadda sarki yake zagaye a garin nan shi ma wanda aka wannan dan bidan yake zagayensa ha bayan jama'a ya kamata bid'ar ma ku mata kuskure ma ku gyara ta dan wani abun kunyan yayi yawa yayi yawa shi yasa kullum mabiya muna gaya muku ku riko da abin da mai ahalari ya faɗa ku koyi da ahlus sunna malaman sunna waɗanda suke bin annabi malamin da ya bi annabi to kai ma ka bi shi wanda bai bi annabi ba ka rabu da shi wanda ya tamassu bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake tsoratarwa akan bin shaidan ba wanda yake yad'u ila nafsihi ba yana kiran mutane zuwa kan kansa ya sa a bi shi ya nuna karamarsa ya nuna matsayinsa ya nuna ɗaukakarsa haba jama'a da wace fuska za a je a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wani abun ma idan an faɗi sai ka ce wai mutane kan wai kokwalin majina ne da su su ba sa ganewa kawai mutum ya zo ya zauna yana loda maka surutu yana shiga kwalwa kuma kana ɗauka saboda baka da basira ya Allah ka raba mu da damsul basirarci Allah ka raba mu da shafewar basira to sai Allah ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka duba ni iko Allah duba munasaba Allah ce ka dogara ga alhayy rayayye Allah alladhi la yamut wanda baya mutuwa duk wanda ya rike ɗan adam ba Allah ba ya rike banza ya rike shirme waɗanda aka ce ka rike su gam kai koyi su ma da su ba ka bauta musu ba su ne annabawa da manzannin Allah to sai ka saki Allah sai ka kama wani ka saki manzan Allah sai ka je ka rike wani aka baka wani ka yi shirme ka yi wauta ka zama dolo ka zama gaja ka zama kaca wallahi kar ka rike wani ba Allah ba kar wani ya maka barazana da ko me ya zo da shi kawai abin da zai ma barazana ya ɗauki hankalinka tsabar biyayyarsa ga annabi da ya jawo sai ce sunna da ya jawo sai ce annabi ya ce da ya jawo sai ce manzo Allah ya ce to kaga ba ce ba ba kansa yake kira zuwa gare shi ba annabi yake ta jona ka da shi kullum haɗa ka yake da annabi wannan kuma shine sifar malamai ahlus sunna kuma wannan shine adalci ba wai ku kira mutane zuwa ga wato shaksiyar ku gangan jikin ku ba ko a'a ku kira mutane ku hada su da Allah ku hada su da manzan Allah shikenan kun gama aikin ku kuma sai Allah ya baku gidan aljanna amma ba wai ku yi ta kiran mutane suna bauta muku ba kuma fa shi ka zo kana bauta masa kana cewa mai kaza ne kuma an gama kuma sai a tara mai taimako kuma shirme Allah ya gyara mana halin mu amma ni wannan dai kun san me nake gani wallahi laifin hukuma ne wallahi mala a ce a gari irin na Kano wani ya fito wani mutum yana nan an san shi a fito a nuna shi a ce a rantse da Allah a ce tare suka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi tare suka je wajen Allah gashi nan a nuna shi kuma a kyale shi yana yawo yanzu da wata ya je zaga ko wani bawan ko wani babban dan siyasa ya je zaga ko wani abu da sun garkame shi amma na cin mutuncin addini ne kuma a zuba ido a shiru a kyale shi yana batar da mutane wajibi ne matasa ku yi bayanin batan wannan mutumin da batan wannan aƙidar da kuma haɗarin binta nan gaba ma za su zo su ce sun fi annabin ka dogara ga Allah alhayyu rayayye alladhi la yamutu a cikin fi umurika kulliha a cikin dukkan al'amuranka ya kai bawan Allah ka zama mai tawakkali akan Allah rayayye bai san mutuwa ba baya mutuwa abadan shine al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin wa huwa bi kulli shay'in alim to wannan shi za ka dogara shi adda'imul baƙi dawwamamme wanzajje na har abada as-sarmadiyul abadiyu sarmadi abadi tabaraka wa ta'ala in an ce sarmadan wato har iyadu abadan shine rayayye har abada dawwamamme har abada tsayayye har abada sarmadi abadi alhayyul qayyumu rayayye tsayayye Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum rabbu kulli shay'in wa malikahu ubangijin komai mamallakin komai to ka sanya Allah shine madogararka ka sanya Allah shine maratayarka ka sanya Allah shine mariƙarka wannan shine saƙon da Allah ya ce annabi ya gaya wa mutane duka kar ku rike itace kar ku rike dabba kar ku rike mutum kar ku rike wani aljani kar ku rike ra'ayi kar ku rike ku rike Allah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yasimuka minan nas yace wasabbih bihamdihi kai tasbihi da gode ubangiji ma'ana akrin baina hamdihi wa tasbihihi sabbih bihamdihi duk inda aka ce ma cikin qur'ani sabbih bihamdihi ana nufin ka hada da tasbihi wa ubangiji da kuma me gode masa kana tsarkake shi kana gode masa shine sabbih bihamdihi yasa manzo Allah ya galiban a cikin zikirinsa yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika kaga subhanaka tasbihi wa bihamdika gode wa Allah shine wasabbih bihamdihi ka hada tasbihi da da hamdala subhanallahi da alhamdulillahi ko a tasbih ma ba haki ake ba subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar to shine wasabbih bihamdi ko wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi ka hada da godewa ubangijinka akhlis lahu al-ibada kai ibada ga Allah shi shi kadai don shi kadai ake sallah kar kai sallah dan wani don shi kadai ake karanta qur'ani kar karanta qur'ani dan wani don shi kadai ake sadaka kada kai sadaka dan wani don shi kadai ake tadarru tawakkul la tatawakkal ala ghairillah karka dogara akan wani ba Allah ba karka kankan da kai ga wani ba Allah ba kankan da kan da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai bai kama da na kowa tabaraka wa ta'ala Allah ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangiji shine ubangijin mashriq ubangijin maghrib ubangijin gabar ubangijin yamma ko akwai wani ubangijin na da yake mallakan gabar ba Allah ba akwai wani mamallakin yamma ba Allah ba to kudu fa akwai to arewa fa akwai to sama fa akwai ƙasa fa akwai tsakiya fa akwai ko ina fa akwai babu komi na Allah ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura da haka shine rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa hu babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala shi shi kadai fattakhidhu wakila ka riki ubangiji shine wakilinka shine bajibincin al'amarinka duk wanda ya rike Allah wallahi ya rike gaskiya duk wanda ya kama Allah ya kama tabbas ya kama dahir ya kama haƙiƙa amma duk wanda ya sake wani ya sake Allah ya kama wani ba Allah ba to wallahi ya bar gaskiya ya bar tabbas ya bar dahir ya bar haƙiƙa kuma wannan dan adam din wallahi bai isa maka komai ba komai bai isa maka ba komai na gaya maka komai bai isa maka ba don shi ma ba isasshe ba ne Allah shi ne isasshe shi ne kamili shi ne kuma kammalalle shi ne alwahidu al'adu alfardu as-samadu alhayyu alqayyum alladhi la ilaha ghairuhu wanda babu abin bauta da cancanta da dacewa in ba shi kadai ba komai da ka sani na duniya gaba ɗaya na Allah ne mallakan sani idan ka ga ruwan sama shi ya saukar da shi أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ruwan da kuke sha shin don Allah ku ne kuka saukar da shi daga sama ko mu muka saukar da shi Allah tambaya yake ku ne ko mu ne wa isa ya ce shi ne in ya ga dama sai ya rike saman ya hana ta bada ruwan أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون wuta da kuke hurawa kuke ƙone-ƙone wuta waye wuta Allah ku kuka yi ko mu muka yi Allah ce mu muka yi afaman yakhluqu kaman la yakhluq Allah ce yanzu mai yin halitta da wanda baya halitta duk ɗaya ne? Ku ba ku halitta, Allah yana halitta. Man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da ƙasai ƙulillah Allah ne to ya za a zo ana bauta wani da bayi da sifofin Allah kuma a yi masa bauta irin ta Allah ai babu rashin hankali da ya wuce dan adam ya waye gari yana taimakon taimakon wani ba Allah ba a baka wani a raba ka da Allah malam wani ana cewa ayi addu'a ayi addu'a ayi addu'a Allah za a kira a nemi taimako ayi kaza ce kaga ku zo mu shiga mu nemo taimako kun ji sai sun je gurin malamai bokaye boka malam yanzu ba wanda yake cin kuɗi yake samun kuɗi na banza kuɗi na iska a yanzu yanzu zai tara wasu miliyoyin kuɗi irin boka a ƙasar nan malam bokaye suna samun harka malam wallahi malam boka bai karantar da ahalari ba bai karantar da ishimawi bai karantar da iziya ba babu tsiyar da yi dan banza ko karatun qur'ani bai iya ba ballantana ya zama limami a unguwarsu amma wallahi malam boka ya fi kowa kuɗi cikin malamai ai kwarai kuwa kaya yake ja da gaske saboda idan sun ɗebo sai sun kawo masa ba su yadda suna iya samun mulki ba sai da shi kaga wannan shekarar da muke ciki ai bokaye suna ta wasa wuka ai saboda saura shekara ɗaya za a fara jefa mai ƙuri'a to akwai wanda kawai su abin da suka yi imani abin da bokansu ya gaya musu zai faru shine zai faru don haka sai sun je sun kashe mai kuɗi sai abin da ya yi da su wasa wuka su ja kaya kaga mutum malam baya iya bada taimakon dubu hamsin a masallaci amma wallahi sai ya bada naira miliyan ɗari wa mutum ɗaya boka miliyan ɗari fa bokayen da ne miskinai waɗanda ba sa samun kuɗi amma na yanzu kuɗi suke samu sosai a zuba mai kujeru na maka barkace bila adadin a shimfiɗa masa duniya ba magana ba a dogara da Allah ba shi aka dogara wani fa idan ka zo wurinsa bokan cewa maka zai yi wallahi tallahi sai ka samu ta shi ka tafi za ka yi da haka za ku zo ku duk abin da za ku yi kawai shi yana da kwanciya yake ya baccinsa kawai ya tabbatar da samu saboda bokansa ya ce sai ya samu al-iman bil kahna was sahara والشعوذة المشعوذين in soki burutsu an yi imani da su an yarda da su masifar harkar boka mata aure wai yau ba za ta zauna a gidan alhaji ba sai ta boka wata mata ta kira ni tana cewa malami na kasa ganewa an ce an ce an ce in nemi malamai in nemi malamai in nemi malamai in nemi malamai ni na kasa gane in nemi malaman nan ta ce ta tambayi kawarta ta ce ki neme su ki neme su ki nemi malamai ba a zaman aure sai da rikon malamai yanzu Allah ya isa da wannan kalma wai malamai wai boka ne malamai wani ya kira ni daga kasar ivory coast wani mutum ya ban mamaki mutumin nan na ce ya aka yi ya ce malam na ce yaya ya ce aiki za ka yi malam na ce to aikin mai kuma wallahi aiki ya ce wallahi wani ne ya tsaya masa a gaba ya takura masa abokin sana'a harkokin suna tafiya ya yi alkawari sai ya don kafar da nasa ya fi shi ciniki ya fi shi kaza so yake yi a don kafar da wancan a ɗaga shi a yi kaza a yi kaza da sauransu na ce anya ba kai kuskuren bugo wayan nan ba kuwa wallahi malam ya ce ba kai ne wani ba na ce ni ne ya ce wanga malami ba kai ni ka gani a sunna tv a afirka tv ba wallahi na ce ni ne na ce to kai ka taba jin ina irin wannan bayanin ni ya ce kai ba malami ba ne ka san me shi abin da aka gaya ma ai malami don haka kowane malami ma zai masa wani abu malam mutumin nan na bashi ya yi rinka lissafo min ayyuka da za a yi masa za a masa kaza za a masa kaza za a masa kaza nai nai na wasu ke da nuna masa ba daidai ba ne ya ce a ya ce a yakin nan na ce to abinda za a yi bari aikin ba zai yi ba kai ma sai ka sa hannu na ce ka iya karatun ƙur'ani ya ce to wallahi ban iya ba sosai na iya ba na ce to yanzu in kana son ka samu nasarar aikin nan ka je ka koyi karatun ƙur'ani tukunna don saboda aikin dole sai ka rinka kwana kana karatun ƙur'ani ƙwarai kuwa na ce kuma kuma akwai ciyarwa za ka sai buhunan shinkafa ka sa a rinka yi maka abinci kana raba wa talakawa na ce abu na uku duk inda karfe kaza na yi na dare kai karatun nan na ƙur'ani to sai ka tashi kama sallah ka ta sallah ka ta sallah ka ta kuka ka ce ya Allah ya Allah ya Allah kana kiran Allah kana kiran Allah sannan kuma ka rinka azumi duk litinin alhamis sai ka yi azumi to na baka wata uku ni kuma ni ma zan zo na maka nawa aikin ba dai budi kake so ba tuntunin na zubar da shi a nan na wuce kawai ka san me ya faru bayan kwana uku ya ce malam wanga aiki ba da iyawa ce wallahi malam ba da iyawa wanga aiki oke ba za ka iya ba za ka sa wani ya yi har ya fara lissafin fa da daloli zai biya wallahi malam ya ce malam da dala ni ka biya eh da dala ni ka biya da dala ni ka biya na ce a'a ka je dai ka nema ina jin kayi kuskure ba ni kake nema ba wani kake nema ba ni ba to amma shi abin da ya imani tun da malam ne an ce masa malam kawai ai kowane malami ma haka yake yi so ya kamata mutane a nuna musu dogaro da Allah da tawakkali ga Allah ba hana mutum ya sa wani ya mai addu'a ba tabbas ana yin addu'a wani zai wanda ka yarda da tsoron Allahnsa za ka isa ya roƙan maka Allah ya abin nan amma amma irin wannan tsafe-tsafe a danne wannan a dankwafa wannan a kifa wannan a yi kaza a za ka iya samun wani makarancin ƙurani ka ce da Allah ka ga makarantun ƙurani ka yi ma addu'a ko in ka yi tilawa ka yi mana addu'a ko in ka yi kaza ka yi mana addu'a duk wanda za ka iya yi ina fata ana fahimta so muna fatan Allah ya ganar da mu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah alhayy rayaye wanda yake baya mutuwa Allah baya mutuwa wa sabbih bihamdihi ka tsarkake ubangiji tare da yin tasbihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira ai Allah yana da cikakken ilimi al-ilmu tam alladhi la yakhfa alayhi khafiya yana da cikakken ilimin da ba abin da ke buya a gare shi tabaraka wa ta'ala wala ya'zubu anhu mithqalu dharra ko kwayar zarra ba ta buya gare shi dan haka shi yafi kowa sani iba zunubin bayan shi duk wanda isa ba wa Allah ya aikata zunubi to aiko Allah ya isa da sanin abin da duk bawa yake aikatawa a duniya ba wanda ya fi shi sanin komai shine Allah zai khalaqa samawati wal arda ya halicci sammai da ƙasai shine alhayyul ladhi la yamutu rayayyen da baya mutuwa khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai ubangijin komai mamallakin komai shine rabbu kulli shay'in wa malikahu alladhi khalaqa bi qudratihi wa sultanihi as-samawati as-sab'a da ƙudurarsa ikonsa da ƙarfin mulkinsa da sarautarsa ya halicci sammai guda bakwai firtifa'iha wa tisa'iha da tudunsu da tsawonsu da faɗinsu ga baki ɗaya wal aradina sab'a kuma shi ya halicci kassai kassai dinnan guda bakwai fi sufuliha wa kasafatiha ainihin nisan sammai kassai din da kuma ainihin wato kaurinsu ga baki daya duka Allah ya yi wannan a cikin 'yan adadin kwanaki waɗanda ba su yawa mai Allah ya ce Allah zai halaka الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام haka وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا wannan ubangiji dai mai cikakken mulki da sarauta da isa shine aka ce ka bauta masa kai tawakkali da shi ka dogara da shi dan shi ya halicci duka sama ya halicci duka ƙasa sannan kuma ya daidaita akan al'arshinsa al'arshi shine gadon mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake ƙarshen saman saman bakwai gaba ɗaya wanda yake kan saman ruwa wani ma makon ruwa ne da ba wanda ya san yawan sai Allah to a kansa gadon mulkin Allah al'arshi yake kuma duk duniya ba abin da ya kai al'arshi girma kuma ba a iya kwatanta al'arshi da kowane abu da ka sani wajen girma shine rabbul arshil karim ko al'azim ubangijin al'arshi mai girman gaske shine mai dabbara al'amari mai tsara al'amari shine alladhi yaqdi al-haqqa wa yaqdi bil haqq yake hukunta gaskiya yake hukunci da gaskiya kuma shine khairul fasilin mafi alkhairin mai rarrabe al'amura ga baki daya tsakanin mutane a junansu tsakanin mutane da aljanu sun mastawa alal arshi ya dogara a kan al'arshi shine ar-rahman sunansa kenan mai rahama mai jin kai mai tausayi fas albihi khabira je ka nemi labari ka tambayi masaninsa ya baka labarin waye shi abinda ake nufi ista'alim anhu man huwa khabirun bihi alimun bihi je ka ka nemi ilimi akan Allah in baka san Allah ba fas'al bihi khabira je ka tambayi waye ya san Allah ya gaya maka Allah alimun bihi masaninsa to idan ya baka labarin kuma fattabi'uhu waqtadi bihi ka bi shi kai kai koyi da shi kamar da ibnu kasir ya faɗa malamai sun faɗa cewa a duk duniya la ahada a'lamu billah wala akhbara bihi duk duniya ba wanda ya san Allah ba wanda ya isa ba da labari akan Allah in ba bawansa ba kuma manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sayyidu walad adam ala alal itlaq shugaban yan adam gabaki ɗaya sake ba kaidi fi duniya wal akhirah alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya magana akan ra'ayi ko son zuciya da aka ce fas'al bihi khabira je ka tambayi masanin Allah ya baka labari akan waye Allah to wa zaka tambaya sama da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka tambaya shi zai baka labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى كاجي فأوحى إلى عبده Allah ya yi wahayi zuwa ga bawansa to wannan bawansa wanda Allah yake masa wahayi shi zaka tambaya baka labarin wahayi Allah kenan in za ku in za ku san Allah ku riko sunna in kuna so ku san Allah ku yi riko da sunna ku bi annabi shi zai baku labarin hakikanin ubangiji tabaraka wa ta'ala fama qalahu fa huwa alhaqu abinda annabi ya faɗa shine gaskiya wama akhbarahu bihi fa huwa sidqu duk abinda annabi ya bada labari da shi shine gaskiya wa huwa al-imamu al-muhakkamu shine imam shine jagora alkali mai hukunci alladhi idza tanaza'a an-nasu fi shay'in idan mutane suka yi jayayya akan wani abu wajaba raddu niza'ihim ilai wajibi ne su juyar da jayayya su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musun da aka yi ya dace da magana annabi wafaqa aqwalahu wa af'alahu fa huwa al-haqu to wannan mai musun yayi daidai in dai maganarsa da aikinsa ya dace da na manzon Allah to yayi musu akan gaskiya وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله duk wanda ya faɗi magana magana ta saba wa abin da annabi ya zo da shi ta saba wa aikin manzo Allah sallama to abin juyarwa ne ga wanda ya aikata ko ya faɗi wannan zance ka'inan man kana kowaye shi kuwa Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما يشي ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله أليما أبنا ما كبدا ديدي الله شبا مولادا نكسكري كو كنتم هل شاء الله يافي منا الله كارا منا سمن الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته